الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na Usman bin Affan da ke wannan unguwa ta Hamurkafi bypass a nan fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a daidai yini irin wannan a yau muna yinin laraba daren alkamis wanda yau watan biyun musulunci safar iya da kwana goma a shekarar hijira 1444 daidai da bakwai ga watan tara miladiya 2022 muna yi wa juna mu fatan alkhairi da godiya ga Allah da ya kasantar da mu a wannan masallaci kuma a daidai wannan lokaci idan masu bibiya ba su manta ba har yanzu dai malai na mana karatu game da tahiya mun ji ɗaiɗaikun kalmomi na tahiya da kuma yadda shi malin ɗin ya fassara su da kuma irin gara ɓasa da ke cikin tahiya na jawo kai alkhairi da kuma dukkanin wani bawan Allah mutumin kirki ga salati wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ga shahada ka shaida Allah shi kaɗai ne abin bauta da irin abubuwa da suke kunshi a cikin wannan gaba ta ibada ta tahiyya muna shafi na 144 wannan kuma shi ne darasinmu na 58 a wannan littafi can ƙarshen shafi na 144 paragraf na ƙarshe daidai inda malai yake cewa unzur at-tartib ka duba ga yadda aka jeranta ita wannan kalamai na tahiya kafin nan muna yi wa ɗan uwanmu mala isa barka da dawowa da kuma addu'a game da ɗawainiyar da ita jin iyalinsa Allah ta'ala ya ƙara musu lafiya ya je satuttuka masu yawa iyacin iya hidimar jinyar iyali bisa ƙaddarawa ta haɗari mota da jarrabawa ta zo suka tsanci kansu a ciki to cikin hikimar Allah cikin satin nan Allah ya dawo da shi to muna masa addu'a da kuma ƙarin addu'a dai game da iyalan nasu Allah ya ba su lafiya da dukkan marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ta'ala ya ba su lafiya ni ma ina da mara lafiya yanzu haka a gida muna roƙon addu'a ga yan uwa Allah ta'ala ya ba su lafiya gaba ɗaya na asibiti da na gida da masu yawo da ita duka Allah ta'ala ya ba da lafiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya akwai ɗaya daga cikin yan mutum masallaci ya ci a miƙa gaisuwa da kuma jajjabi game da abin da ya faruwa malam isa da addu'a kuma akan allah ta'ala ya ba ta lafiya to kwarai da gaske muna addu'a da wannan kulawa da kuka yi da kuma sanyaye cikin addu'a a koda yaushe allah ta'ala ya karba mana kai tsaye inda za mu tashi inda na faɗa shafi na 144 ƙarshen shafi inda malik ya ce unzur at tartib ka duba yadda aka jeranta kalmomin cikin tahiyya din at tartib kaman jeranta abu kenan daga wannan sai wannan sai wannan hini a tartib at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat at-tahiyya dada dan gaisuwa da kalamai duka sun tabbata nan ga Allah kuma as-salawatu wannan iya da fassara guda biyu idan ba manta ba as-salawatu suka ce ko as-salawatul khams wannan sallolin guda biyar da muke daga asuba zuwa ishe ko kuma as-salawatu addu'a ita ma addu'a tana nan ga Allah Allah ake roƙo kuma shi ke biyan bukata an fahimta in sallolin ne duka da shi ake fa salli li rabbika wannan in addu'an ne duka shi ake roƙa sannan kuma ya biya bukatu wa tayyibat at-tayyibat kamar abu mai kyau mai dadi shine at-tayyib inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu la yaqbalu ila tayyiba an fahimta to dukkan wata kalma mai daɗin furtawa mai daɗin ji ita ma ta tabbata ga Allah subhanahu wataala haza haqqullah da attahiyatu da as-salawatu da at-tayyibatu sai malam usmi ce haza haqqullah wani haƙƙin Allah ne Allah kuma ya cancanci a masa wannan haƙƙinsa ne na ne mahalicci kuma shi ne abin bauta idan ka faɗi wannan jimloli guda uku at-tahiyatu lillahi as-salawatu at-tayyibatu to duka Allah kake kirarantawa Allah ta'ala kake kwarzantawa kake bashi matsayinsa domin ya cancanci a bashi matsayinsa an fahimta kuma yana da kyau a addu'o'i ma da muke na yau da gobe daga cikin sirrin karɓar addu'a akwai ka kiraranta Allah din ka ambaci da sunayensa maɗaukaka da siffofinsa masu kamala sannan ka goya da salati wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma ka roƙi abin da zaka roƙa akwai wani wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji shi ya addu'a kawai ya kama addu'a Allah ban kaza Allah irin dai addu'o'in mu ne yanzu dai haka ne mana mutum ko sallama ba zai wa Allah ba shikenan Allah kaza kaza musamman duniya to da manzan Allah ya ji wa mutum kawai ya wari iya roƙon Allah ba wani shimfiɗa sai ce ajal ana yayi gaggawa ya yi gaggaba haka ake ba haka mazalaci ba haka ake ba ai ko ma mutum ne sai kayi sanda ai ba na ce ranka yadda ba ranka yadda a duk wani bashi bida bace ina ransa zai karya ce yayi ba wani ransa zai daɗe Allah ko ko zai daɗe ko ya shimfiɗa ce kana so ka gyara zaman ka ne ko ce kaza kaza kaza da haka nan to kuma dan adam ma kake masa ka dan kai kwanta ya baka abin sa balantana kuma Allah an fahimci wannan to Allah sai sai ga kiraranta shi tukunna sai ka kamba mashi yawwa sannan kuma suka biyo baya da bukatunka manzo Allah ya koya masa yake duk wanda zai addu'a cikin ku ya kiraranta Allah ya bayi matsayi irin nasa sannan yayi salati wa manzo Allah sannan kuma ya roki abin da yake so fahimtu haza haqqul haqqullah wannan haƙƙi ne Allah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah kace tsiran Allah ya tabbata ga shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa rahmatullah da kuma rahman Allah amincin Allah da rahmar Allah wanda shi ne ghayatul matsaluba abinda ake nema kenan assalama war rahma assalama tana nufin cewa shine a al-injaz min al-marhu tsirata daga abin tsoro shine assalama ai duk wanda Allah ya amantar ai ya kuɓuta da abin tsoro ai an fahimta ar-rahma kuma shine al-idkalu fin na'im tsintar kai cikin ni'ima wannan abubuwan su ne gaya su ne abubuwan nema agun musulmi ka samu salama aminci daga Allah daga fitintunin duniya da lahira da azabar wuta sannan kuma ka samu rahamar Allah jin kai kai ka aljanna bayan ka mutu to a dunkulen ka ce assalama wa rahma to wannan dunkulallin abun ka roƙawa manzon Allah su abun Allah aminci duniya da lahira da kuma samun ni'imar Allah da rahamarsa a gobe alkiyama kuma dama tuni Allah ta'ala yawa manzon Allah wannan tuni yin wannan din mu muke jawo kanmu alkhairi kaiwa manzon Allah wannan waye nakan ba zai sa a masa wani abu bayan ba a masa da ba amma zai jawo ma alkhairai zai jawo ma biyayya kuma zai jawo ma matsayi a gun Allah domin kaiwa annabi su addu'a sallallahu alaihi wasallam to yace haqqun nabi alaihi salatu wasallam wannan haƙƙin manzon Allah ne assalamu alayka sai aka kawo kafin damir din manzan Allah ake nufi da wannan kafin din assalamu alaika ma'ana assalamu alan nabi wa rahmatullah amincin Allah ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da rahman Allah a wata ruwaya wa barakatu da albarkokin Allah assalamu alaina idan kace kuma assalamu alaina a cikin tahiya ma'ana amincin Allah ya tabbata akan mu alaina a gare mu haƙuƙa wannan haƙƙinka ne domin ka shigo kan ka shigo da kanka a cikin zirin bayan allah da kake nema musu aminci a allah kuma wannan akwai wata ɓoyar hikima wanda da yawa daga cikin mutane ba su gane ba musulunci to addini ne da yake fada da sankai ta kowane ɓangare ba a san hananiya dan adam kansa kansa kansa kawai a koda yaushe to musulunci ya yaki da wannan in ma yaki gaba da gaba kuma in ma yaki direct ko indirectly ba ya bai da wannan ba in kun kula dukkan abubuwa da suke zuwa irin wannan to a galabiya cikin jim'i suke zuwa jimla suke zuwa ba za ka ware kanka kadai ka dinga yi wa kanka addu'a ka bar yan uwanka musulmi musulunci bai da wannan ba ku duba yadda karatun fatiha yake a sallah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin sai ka ce iyyaka na'budu baka ce iyyaka a'budu ba sai ka sa nunul jam Allah gare ka muke bauta wa iyyaka nasta'in kuma Allah gare ka muke neman taimako ka ci gaba da cewa ihdina baka ce ihdini ba Allah ka shirye da mu an gane ko domin ukuwa islamiyya ka shirye da mu tafarki madaidaici to dan adam din da kake masa wannan kake roƙa masa Allah tafarki madaidaici kake ba wa Allah shaidar cewa shi ma mai ibada ne ga Allah kake ba da shaida a gaban Allah shi ma neman taimakonsa a gun Allah yake to kuma wani abin duniya ne zai tsoka nema ido kana shi kun gane magana in dai har mun yadda da wannan mun san fassarar mun san ma'anar to wallahi ba wani abin duniya da zai rufe ma ido ka san bai dan uwanka shi bai kai ba dan uwanka da kake nema masa aljanna aljanna kake nema masa ba kake roƙa masa Allah ya bashi aljanna kuma menene a duniya yake aljanna ne babu shi to me yasa muke juna mu hasada ne ko duk muna ƙaryata kanmu ne cikin karatunmu na fatiha da tahiyya ne ko ba gaskiya bane in dai har mun yadda da wannan mun san ma'anar mun gamsu da gaske me abin jin haushin juna me abin hasada me abin gaba kuma a gida ɗaya a musulunci ɗaya a masallaci ɗaya me abin wannan sai dai ɗayan biyu in ba musamman ma'anar ba ku aka miji karatun akuko akukuturu haka ne yawa tana karatu ba da san abin da take karantawa ba sai dai wannan ake kuma wani kuma ba ba fa'ida ba fa'ida ko kuma a yahudawa an san abin kuma an taki ɗayan biyu ne ba da uku wannan ko dai ba musamman ma'anar ba ko kuma in mun san ma'anar mun sani mun taki amma wannan gabar zai ta nuna mana kan cewa babu wani ɗan uwanka musulmi musamman wanda kuke addini da shi wanda za a ce wani abun duniya ya zo yana baku da shi in mun yi haka to ba mu fahimci wannan karatun ba mu fahimce shi ba ana samun sabani ba ba a samu ba to amma kada sabani ya haifar da gaba kada sabanin kuma ya jima a dinga kullatar juna a rai ba mu gamsu da abin da muke faɗa wa Allah ba kenan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin an fahimta nan maka ce assalamu alaina Allah ka amintar da mu Allah muna neman aminci da gare ka baka ce ni ina neman aminci ba a aka sa ɗan uwanka musulmi ya ce an fahimci wannan to saboda wannan ya dinga nuna mana kan cewa da gaba da wani fishi da hasada duk ba aikin mu bane aikin yahudanci ne tunda dan uwanka kana neman masa abin da yafi komai tsada a gun Allah shine aljanna manzon Allah ke ce ala inna sil'ati llahi ghaliya ala inna sil'ati llahi aljanna manzon Allah ce ku tsaya ku ji hajan Allah kayan siyarwan Allah iya da tsada fa ba arhaba ne kayan siyarwan Allah shi ne aljanna Allah ya mu aljanna assalamu alaina sai malici wannan haƙuƙa wa ala ibadillahi salihin idan kace amincin Allah ya ƙara tabbatuwa kan bayin Allah managarta haƙul ibadi salihin wannan haƙƙi ne da dukkan wani bawan Allah mutumin kirki a sama yake ko a ƙasa inda ka faɗi wannan kalmar ka shigo da shi cikin addu'a kaga ashe ka zama mutumin kirki ka jawo kanka alkhairi ka jawo kanka riba don baka san adadin bakuna miliyoyin bakuna da suke yi wa suke wannan karatun tahiyar a sallah ba Allah ne kadai sun yi wa musulmin duniya da suke sallah to duk wanda ya sallah ko ta farilla ko ta nafila to ya ma addu'a amma inda kai mutumin kirki ne amma kai mutumin banza ne da ake kuka da kai shikenan baka cin wani addu'a wanda ka zama azaba ga mutane ka zama kowa kuka yake da kai ba mai fatar alkhairi akan kai ba mutumin kirki bane an gane ko duk kudin ka duk mulkin ka kai ba mutumin kirki bane duk talaucin ka inda ya mu'amalar ka tana da kyau al'umma kashi bakwai cikin goma suna yaba ma to kai ka fada cikin mutanen kirki dan uku nan wani hasada ce wani kuma kai dan adam ne zaka kasa bayan da zaka yi shi amma a samu kaso bakwai kowa in ya bude baki a wani alhamdulillah mutumin kirki ne to agun Allah ma mutumin kirki ne bai agun Allah ma mutumin kirki ne domin manzan Allah an taɓa fuciya da wata gawa a gaban sallallahu alaihi wasallam ya ji maraka gawar suna taiban mutumin da ya mutu ka aiwa ne mutum an yi rashin mutumin kirki ba Allah mutumin kirki manzan Allah wannan ya ji da kunnansa sai ce wajaban abin da ya ce kenan kawai da umar dan katsabi ke fassara yake tambaye sa fassara wajabat sai ce wajabat lahul janna shedar da al'umma suke masa ta wajabta mai sama aljanna gun Allah manzo Allah bai binciki sallar sa ba bai binciki azumin sa ba bai binciki waye din sa ba a ko yaban da al'umma suke masa kawai ka ai wani mutumin kirki ne wallahi wannan har agun Allah iya tasiri karke da al'umma suna kuka da kai karke da da wannan duk yanda zaka yi ka mutu mafi adadin al'umma suna yabanka to wannan ka ci riba duniya amma kar abin duniya ya rufe ma ido ya zama to kowa faɗa kuke da shi ai wani mai girman kai ne ko ba faɗa ne ana faɗa mana ga ka talaka ga girman kai dama maza lace kana wuta ai al'ail mustakbir Allah kuwa daga cikin uku yan wuta akwai ka talaka ne ga girman kai baka da komai akawun ɗinka ko dubu ɗari babu a ciki Allah kuma ga girman kan tsiya sallama ma baka yi wa mutane akan ne kuma shirmen banza shirmen wuri kamar masu kudi su girman kamar suna da kudinsu Allah su ma ba halal bane su ko masu mulki masu sarauta amma kai talaka wani lokaci ma gidan haya kake gidan kanka ma Allah bai hore ma ba amma kana girman kai har ka sake yan uwanka suna ba da shaida akan ka kai wani mai girman kai ne wallahi ka shiga uku wallahi rayuwarka ba ta yi amfani a duniya ba akwai wani bawan Allah shi ma da ya mutu manzo Allah ke ba da labari sai Allah ya tura mala'iku bayan masu karɓar rai ya tura wa'ansu ba don Allah bai sani ba Allah zai ba da wani hukunci sai ce ku je ku jiyo me mutane suke faɗa akan wannan bawon Allah da ya mutu Allah ya fi kowa sani mala'iku suka dawo suka kawo Allah report cewa ai wallahi mun ji yawancin mutane idan sun buɗe baki yaban mutumin da suke a galabiyar mutane sai Allah yake ce mala'ikun su waɗannan da suke yabon nasa sun san tsakaninmu da shi sun san laifin da yake mun suke yabonsa sai mala'iku suka ce Allah ai so zahiri suka sani kai kuma kai ne ka san batini so dai ya kyauta ta mu'amala a zahiri iya zama da rasu lafiya amma gaibu da abin da yake oyala kai ka sani su ba sani ba to sai Allah ce tunda har ya kyautatawa bayina suna mai kyakkyawan zato to ni kuma bayina ba zan kunyata su gobe alkiyama ba saboda ka nima laifi na yabe masa abin da ya mun na yabe masa wannan ba riba bace ba ribar ku zauna da al'umma lafiya bane ba riba ce mana amma kullun kai ne fada da mutane kai ne musiba akan kwatar unguwa ko sai ya jika Allah ku kwata ka dinga jawo mutane musiba Allah ana ta tsine ma albarka a baki da zuciya rayuwa ba ta kyau ba wallahi mu gyara an za mu gyara zama da mutane lafiya shine babban jari kuma shine alamar ka gama da duniya lafiya kenan maliki cewa ka yi wa dukkanin bayan Allah addu'a idan ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin mutanen kwarai bayan Allah managarta mala'iku ne ko mutane duka sun faɗo cikin wannan addu'a din umuman malaci gaba ɗaya fa'awwalu haƙul insan haƙullah farkon haƙƙi da yake kan ɗan adam shi ne haƙƙin Allah ba wani haƙƙi da ke kanka mafi girma ba haƙƙin Allah ba shi ne mafi girma ya sa manzan Allah sallallahu alaihi cewa babu abin da Allah yake farin ciki da shi a gun bawa illa ya sauki wajibin da ya dora masa ka kiyaye farilla an fahimta sannan sai ka bi da nafil bi duk abu na farko na wajibin ake yi shi ake bawa muhimmanci tukunna kar ka ba baka sauki wajibi baka na nafila kai shirme kenan kai baya ba zani an fahimta kai ne ana banka bashi kuma ka je kana kyauta kaga biyan bashi shine wajibi shine farilla ka biya sannan kuma ka yi alkhairi in Allah ya hore ma kar ya zamto ga 'yan uwanka na jini amma ka je can kana kyauta a waje ga mabukata a kusa da kai shi ma bai yi ba tunda na kusa da kai su suka fi cancanta ka kyautata musu wa ati zal qurba haqqahu wal miskin wa bin sabil duka wannan iyanan fal aula fal aula fal aula sai maliki cewa farkon haƙƙi akan ɗan adam shine haƙƙin Allah sun haƙƙon rasul sallallahu alaihi wasallama sannan sai haƙƙin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sun haƙƙin nafsi sannan kuma sai haƙƙin kanka da kanka haƙƙin kanka ma bayan haƙƙin Allah bayan haƙƙin mazan Allah yake biyuwa ibda bi nafsik ka fara da kanka awwalan ka fara da kanka an fahimta shine ibda bi nafsik sannan sun haƙƙu umumun nas sannan sai haƙƙin gaba ɗayan mutane kuma suna da haƙƙi a kanka wa huna qaddamna salam ala rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ala anfusina idan mun duba nan sai muka hede muka fara gabatar da neman aminci wa manzon Allah sannan muka yi wa kanmu mun fara gabatar da manzon Allah cikin addu'a sannan kuma muka nema wa kanmu daga baya li'annahu yajibu an nukaddima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala anfusina wannan kuma iya nuna cewa wajibi ne musulmi ya gabatar da manzon Allah akan rayuwarsa ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasuli kar ku shiga gaban Allah kar ku shiga gaban manzon Allah kullun ya zama su ne a gaba an fahimta annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim manzon Allah shine yafi cancanta akan mumini akan rayuwarsa haka Umar manzon Allah ya tabbatar masa da wannan Umar yake ce manzon Allah ina son ka fiye da abin da na mallaka sai ke ce Umar har yanzu imanin ka bai shiga ba yace manzon Allah ina son ka har ƴaƴana har duk abin da na mallaka har iyali na nafi kaunarka akan su sai ce Umar har yanzu da saura sai ce to manzon Allah na fi kaunarka har kan kaina ma sai ce al'ana ya Umar al'ana ya Umar yanzu imanin kai cika yanzu imanin kai cika sai ka yadda ka mutu akan manzan Allah sannan imanin kai cika ka ba da kanka a kashe ka akan kare martabar manzan Allah ta wani shine imani an fahimta sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai maliki cewa a qaddimna assalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ala anfusina li'annahu yajibu an nuqaddima rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala anfusina wa lihadha yajibu على كل مؤمن أن يبتدي رسول الله صلى الله عليه بنفسه sai maliki cewa a wannan ya zama wajibi akan kowane mumini ya fanshi manzan Allah da rayuwarsa ya ba da jininsa ya zama tofansa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Zainab bintu Jahashin matar Zaid bin al-Haritha ba Quraishi ya ce yar asalin Quraishi a cikin laraba makurasha su ne su ne asali wanda suna da kima da martaba shi kuma zai domin harisa bawa ne a bawa aka siyo shi na na khadija ta siye shi matar manzala kuma ta masa kyauta ta bashi to iya nan iya gidan manzala ya taso to sai manzala ya nema masa auren ita wannan zainab din ya ce zainab ga wanda nan nema miki zama mijinki ya aure shi to sai kuma gunaguni ha ba bawa ne ba wannan bawa ne ba ko ne ba asalin dan gari ba ne ba zuwa yi kuma ya za a yawon yar gari a bashi yar fada ran gari da ya yi haƙuri yawa yar fada a ce yar fada za a biya ba kuwa ba zai yi ba ha maganin tun ana yin su a ƙasa ƙasa suka fara fitowa ai manzan Allah zai haɗa auren Zainab da da Zaidu Zaidu kuma ba ko ne bawa ne kaza kaza kaza ana ta gulma sai Allah ta'ala ya sako da aya yace wa ma kana lil mu'minin wala mu'mina idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakunu mul khiyaratu min anfusihim ala ce ba da ce ga mu'mini namiji ko mu'mina mace a ce Allah da mazo sun yake hukunci a ce akwai wani wani wani wani guna guni daga bai kamata ba bai kamata ba duk abin da Allah da mazo suka yanke shi kenan in dai kana da imani ba abin da zaka ce illa kace samina wa ata'na إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أم فهمت to wannan shine malaki cewa ka gabatar da rayuwarka ta zama to fansa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kan malam Amin Ibrahim Daurawa tun bai mutu ba an ji ba hoje ku Allah ya kara masa lafiya akwai lokacin da ake rikici akan wani malami a Kano malamin ma Allah ya masa rasuwa Allah ya kama masa daukaka da daraja a cikin garin Kano to shi kenan sai ake ci ai zuwa yayi ai ba dan gari bane da ta ta ta ta ta ta to malamin daura da yo talacce akan wannan sai ke ce to ku da kuke cewa na wani bako ne in haka ne qur'ani ma bako ne kuma idan higarin sa ai ba na ku bane kuma gaskiya bane ai qur'ani ma dan balarabi ne ga muka yazo ai eh tunda abun kabilanci ne kuma yar musu garin su kuma ku zauna haka yasa musulunci ya yaki kabilanci manzo Allah ce laysa minna man lam yad'a ila al-asabiyya man yadda ai ilal asabiya laysa minna duk wanda kullun ayi kabilanci kabilanci ne a bakin sa ba addini ba maza da shi ba tare da mu sallallahu alaihi wasallam an fahimta ah malike cewa fa haqquhu alaina a'zam haƙƙin manzon Allah akan mu shine mafi girma min haqqi anfusina alaina akan haƙƙin mu akaran kanmu haƙƙin manzon Allah yafi kowanne haƙƙi girma akan ka wa azamu min haqqi walidina alaina haƙƙin manzan Allah ya fi haƙƙin mahaifanka a kanka wali haza kaddama salama alayhi sai aka gabatar da nema masa aminci a gun Allah sannan kai sannan kuma sauran al'umma fahimtu wa in sha'a mala ce idan ka so ƙala ka ce attahiyatu almubarakat attahiyatu daɗaɗen gaisuwa da risinawa almubarakat masu yawan albarka as-salawatu ɗayyibatu da salloli in man ɗau fasar as-salawatu salloli guda biyar da addu'o'i da man ɗau as-salawatu a tana nufin addu'o'i da daɗaɗen lafazai da kalamai duka sun tabbata ga Allah subhanahu wataala assalamu alayka ayyuhan nabi amincin Allah ya ƙara tabbatuwa gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi wa barakatuh da rahman Allah da albarkokin shi assalamu alaina amincin Allah ya tabbata gare mu wa ala ibadillahi salihin tare da dukkanin wani bawan Allah managarcin bawa ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu abin bauta da cancanta sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa annabi muhammad bawan Allah ne ko mazon Allah ne rawa muslim an ibn abbas radiyallahu anhu imam muslim ya fito da hadisi daga cikin littafinsa hadisin abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare da su kale ke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yu'allimuna tashahhuda manzan Allah yana zaunar da mu ya koya mana tahiyya kama yu'allimuna sura min alquran kamar yadda manzan Allah ke koya mana sura daga cikin alqurani mai girma ashe aikin ba karami bane yadda manzan Allah ke koya musu alqurani haka ke zaunar da su ya koya musu tahiyya yannan duk in an tambaye mu ɗaya bayan ɗaya a ce waye koya mata hiyya a rufe masallacin a ce kowa sai ya faɗi waye koya mai tahiyya zai fita to wani zai ce tun an kan lawonsa a can firamare school irin na daɗin nan masu cin gora da sharbi haka wanda ake ce masu an kan lawon to wataƙila wani tun a lokacin aka mai tahiyya tun a lokacin bai ƙara zuwa wajen wani malami ya koya masa mu faɗa kan mu gaskiya yi a ba ku samu ba abu ku samu ba yawwa waje wajen malami waje wajen malami ku zauna koya muku karatu kawai amma wannan haska wannan haska to tele muke yi haska fitila ake yawa yawa ka san waye ya koya mata hiya tunda sabai sun ce manzo ne koya musu ya halatta ka je ka niki gari ka tafi wajen malami ka ce malam na zo ta hiya za ka koya mu ka koya mun ta hiya haka ne ya zaunar da kai ya karanta ma bakakin ka iya karanta ma fassara ya ma karin bayani wanda haka ake so ka mai ta addini iya da muhimmanci a gunka kenan yanda ka san kana da malamin qur'ani wanda ya koya ma alqur'ani daga kaza zuwa kaza da kaza zuwa kaza to kar ka saki ka gane waye koya ma sallah ka gane waye koya ma tahiyya a sallah wannan abu ne mai muhimmancin gaske abu ne mai muhimmanci a rayuwar musulunci to dan abbasu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana tahiyya kamar yadda ya koya mana sura daga cikin alqur'ani mai girma fa kana yaqul manzon Allah yana cewa muci at-tahiyatul mubaraka wa zakarahu sai ambaci wancan hadisin na baya fahimtu wa fihi abi musa abi musa al-ash'ari Allah ta'ala ya kare da shi dattijo kenan da shi lokacin da ake tarkici tsakanin sayyidina aliyu radiyallahu an da bangaren muawiya bin abi safiyan radiyallahu an duk wanda suka karanta ko islamic sai ka karanta na turanci wanda yake akwai algusa ciki da yawa dan ba karanta islamic sai da larabci bayan gama da kai ko a shi ma wannan na turancin english bashin akwai maganar an kawo a history of islam amma dai dan wani sama saman aka baka amma kasa kasa sai ka kuma da tabar larabci za ka gane an gane ku an kayan da wannan aka dinga samun wannan conflict din rikici ya ƙi ƙare to sai aka ce to ɓangaren mu'awiya a samu wani dattijo a bashi a ragamar wannan ɓangaren ɓangaren sai na aliyu shi ma samu wani mutumin kirki dattijo a bashi su zauna su biyu nan su tattauna su fidda mafita kawai abin da ya kamata shi ne hakamai ne da al'umma suka yadda bangaren sai na aliyu aka samu abu musa lashari ne dattijo ya zauna da manzan allah sahabi ne mutumin kirki aka ce tawai kirki wannan bangaren can kuma aka nada amurubin al'as amurubin al'as aka nada bangaren mu'awai bin abi sufiya to aka zauna shi ma wannan zaman bai bada natijar da ake bukata ba aka samu shaidanu sun shiga ciki aka dinga abubuwa da wanda ba su da daɗi to wannan a takaice shine abu musa ash'ari wanda ya jawo al'ummarsa da kabilarsa alkhairi manzon Allah ya ainihin yaba masa sosai kuma iya cikin masanin alkur'ani tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa a radiyallahu anhu sifatun salisa wata sifa ta uku bayan ta ɗaya ta biyu ga ta uku na attahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh attahiyatu as-salawatu attahiyatul mubarakatu ta biyu kenan ina ga muku bambance bambancen ne wannan kuma attahiyatu at-tayyibatu as-salawatu an fahimta akwai ta Abu Huraira akwai ta Abdullahi dan Abbas kuma ga ta Abu Musa al-Ashari idan kun samu littafin Mal Nasiruddin Albani Allah ya masa rahama sifatu salati nasa to shi ya kawo tahiyar mata kai wajen bakwai kowace tahiya sai jingina ta ga sahabin da ya rawaito ta tahiyatu wane ta wane ta wane sun kai wajen guda bakwai kofin haka kowace tahiyya jingina ta zuwa ga manzon Allah sahabin da ya rawaito a gurin to tahiyyar abi musul ashari wanda ya ji manzon Allah ya faɗa shine at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah dada dan gaisuwa da laffuza dada da salloli ko da addu'o'i duka sun tabbata ga Allah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh amincin Allah ya ƙara tabbatuwa gare ka ya kai wannan annabi da rahmar Allah da albarkokinsa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina amincin Allah ya tabbata gare mu tare da bayin Allah madagartan bayi ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa Allah ne kadai ya cancanci abauta masa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawon Allah ne kuma manzon Allah ne haza huwa tashahhudul awwal sai maliki ce wannan ita ce tahiyya ta farko ko ka ɗau ta ɗayan ko ka ɗau mai namba ta biyun ko ka ɗau ta uku duk wanda ka ɗauka ka kiyaye ka haddace an baka dama ka karanta ta cikin sallah amma ka gane malamin da ya koya ma rawa abu daud an ubaida bin abi imamu abu daud cikin sunan nasa hadisin abi ubaida an abihi daga babansa annan nabiya sallallahu alaihi wasallama fi raka'ataini manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cikin rako'i biyu na sallah na farko ka annahu ala rafi na? e rafi e rafi ba? yau ala rafi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance a tahiyya ta biyu kamar ya zauna kan wata shimfiɗa mai kaya-kaya an fahimta ma'ana zaman da yake yi hankalinsa ya koma kan tahiyyar ne ba zama bane ne shakata da holewa kamar iyakan wata shimfiɗa ne kaye-kaye tana sukansa a gaba ma'ana hankalinsa zai koma kan abin da ya zaune da shi kenan an fahimta abin da wannan abin da wannan kalma take nuna cewa kamar manzon Allah iya bada kulawarsa akan tahiyyar in yayi raka'a biyu daga sallah ya zama to abin da yake kula akan wannan zaman gida tahiyyar yake karanta kun fahimci maganar yawa warawa ahmad an hadith bin mas'udin radiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallama idza kana fi wasdi salah manzo Allah ya kasance idan iya tsakiyar sallah nahada hine ya furugu min tashahhudihi hine hine ya furugu min tashahhudihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya raba sallah biyu ya raka'a biyu kenan nahada sai yunkurin tashi hine nahada an nahadu shine yunkurin tashi a temna tashi shine ya furugu a lokacin da ya kammala min tashahhudihi daga tahiyarsa manzon Allah baya niyyar tahiya sai ya kammala tahiya bayan ya raba sallah a biyu ya raka a biyu kenan fahimtu wannan shine abin da Imam Ahmad ya rawaito daga Abdullah bin Mas'ud Allah ta'ala ya kare da shi ar-rak'atu thaniya afwan ar-rak'atu thalithatu war-rabi'a raka'a ta uku da ta hudu الركعة الثالثة والرابعة فيقوم بعده مكبرا رافعا يديه بعده فيقوم سيتاشي بعده باينسا باين مكينا eh tahiyya namiji ne yawa yawa dan gari bayan zama daga tahiyya kenan damirin ya koma aljulus din kenan wa yaqumu ba'da julusihi litashahhudi sai ya tashi bayan zamansa da yi dan tahiya an fahimta amma an an ce fa yaqumu ba'da ha to ya tahi bayan tahiya kenan ai ba a tahiya tsaye an zauna zama shine umda din ai wa yaqumu ba'dahu ma'ana ba'da julusihi litashahhud he tashi daga zamansa yi domin tahiya mukabbiran iya mai kabbara rafi'an yadayhi iya mai daga hannayensa iya miƙiya da kabara kuma da daga hannaye bayan ya kammala ta yi kenan hazu min kibai ya daga hannayensa daidai kabudin shi in kana fi salati salasiya kal magribi idan sallar ta kasance uku ce kamar sallar magriba an fahimta aw rubaiya ko sallah mai hudu ce mai raka hudu kan zuhuri kamar azhar wa zalika liyakmula salatahu sai ya miƙi domin ya cika sallarsa wa in kana fi ghairi salasiya aw rubaiya idan sallar ba yar uku bace mai uku kenan yini salasiya idan sallar kuma ba yar hudu bace ma'ana mai raka hudu kenan salasiya da rubaiya mai raka uku da hudu wahiya as-sanaiya ita wannan sallar in bata laye mai uku uku bata laye mai hudu ta zama to mai bibiyu kenan mafruḍa kuma a ce wannan sallar ta farilla ce to kanat kal ita ce sallar asuba kawai dama akwai sana'iyya akwai ruba'iyya akwai kuma a sulasiyya sallah mai raka biyu ita ce sallan asuba sallah mai raka uku ita ce magrib mai hudu kuma ita ce azhar al'asar da isha'i amma inda in ka tara su gaba ɗaya raka goma sha bakwai ne asuba azhar la'asar magrib isha salatul maktuba adadu raka'atiha sab'ata ashar yawan rakoyi guda goma sha bakwai an gane amma a cikin guda goma sha bakwai din nan ana buƙatar goma sha ɗaya daga cikin sha bakwai sai ka karanta fatiha ko kai liman ne ko kai mamu ne ko kai kaɗai kake sallah dole ne sai kai wannan an fahimta raka'a shida ce aka ba da uzurin cewa idan kana bayan liman iya karantawa to za ka yi shiru kana jin karatunsa man kana ma'al imam fa qira'atul imam qira'atuhu duk wanda yake bayan liman to karatun liman shine karatunsa to amma raka'a sallan azhar ne raka'a hudu ko kai mamu ne ana bukatar kowace raka'a sai karanta mata ba ta yagal kuna yi kuwa a wansu dai suna yi amma yanzu yadda lokacin zari eriyan nan ba Allah wallahi ba yi duk dan akwai wanda ake faɗa min cewa kawai wani ya gan shi ba ya yi alwala ana salla a wani masallaci ko iya shiga masallacin sai tsaya a tsaye aka yi ruku aka ɗago aka yi duk iya tsaye sai da liman ya yi sallama shi ma ya fito kuma wani ya gan shi a lokacin ko ruku wani ya na yi sallama ba na yi sallama ba ka yi sallama a tsaye na ganka har aka gama kuma na san ba sallar gawa ake yi ba bana tana ji a tsaye za ka ka gani ya tafi mana a tsaye ya fito ya yi sallarsa a tsaye to saboda haka mu kiyaye ka kula in dai ka zo sallan azhar to alal aqalli din raka'at da ka samu za ku yi da limin ka karanta mata fatiha alal aqalli kenan a wannan sallar karatun liman ba zai ishe ka ba tunda shi iya suranta karatunsa ne kai kuma ana bukatar karanta akalla kowace raka'a fatiha fatiha idan an zo la'asar haka idan an zo magariba idan da kai aka tada sallah to an baka damar ka saurari liman raka'ar farko da ta biyu raka'a ta uku kuma za ka yi karatun fatiha isha raka'a biyun an baka dama ka yi shiru ka saurari liman raka'a biyun ƙarshe dole ka karanta fatiha idan kuma asuba dama duk karatun ta biyu ne kuma abu yana ake wannan ka'ida ce mai muhimmanci mu kiyaye la salata liman lam yaqra bi umil qur'an idan ana bin liman ba shiru ake yi ba a sallan azhar dole sai kai karatu a sallan la'asar dole sai kai karatu a sallan raka'an karshen magariba sai ka karanta raka'a biyun karshen isha sai ka karanta an fahimci wannan yau a sosai kuwa in ka zo ka samu liman dab da ruku'insa kana karatu baka je ƙarshen bai ruku'i za ka bi shi za ka bi shi sosai kuwa za ka bi shi yawa yana karanta yana karanta misali ana karanta fatiha mm yana jin sarki ma kana karanta to sai riga da kisarwa eh sai kuma ya riga ya rasu da kuɗi sai kuma baka yi karwa eh to zaka bi shi mana duka yanke na sosai kuwa zaka yanke naka sosai zaka yanke sai ka bi shi yasa ake san limaman su kula musamman salon da ake boye karatu to su yi karatun da ya kamata a ce kowa ya karanta fatiha alalakal yawa dan ja karatun da kowa a takaice dai zaka iya karanta fatiha a wadannan lokacin da aka ba wallahu alam maliki cewa ah, kalfajiri wa salatul maqsura kuma kamar sallar wa salar da aka takaita ta lil musafiri da matafi matafi an ce azhar yayi biyu la'asar yayi biyu isha yayi biyu an fahimta fa innahu yatimmu tashahhuda wa yusallim ya raka'a biyu ce to ana zaka cika tahiyar kai kai sallama ba a bukata ka tahi zuwa ta uku zata wata وروى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه امام البخاري يا فتو ده حديثن حديثن سيدنا ابو هريره رضي الله عنه yake cewa wayukabbiru hina yaqumu min as-sintaini ba'da al-julus bayan manzon Allah ya zauna bayan ya kammala raka'a biyu ya zauna yayi tahiya kuma sai ya tahi bayan wannan zama da yi ma'ana sai ya miƙe ya ciko ta uku in sallar magariba ce ko ya ciko ta hudu idan azhar ko al'asar ko isha shi fatakunu mawadi'u raf'ul yadaini arba'a duk cikin sallah ya yan uwa wanda ake cewa ka daga hannu gurabe guda hudu ne daga hannu ba kabbara ba ku gane daga hannu daban kabbara daban daga hannu kaf cikin sallah gurabe guda hudu ne na farko inda takbiratul ihram a yayin da zaka yi kabbaran farko ko kai mamu ne ko kai liman ne ana buƙatar ka daga hannunka an fahimta na biyu inda rukun a lokacin da za ka yi ruku'i yi ma za ka ɗaga hannaye ka sannan ka yi ruku'i inda rafi'u minar ruku a lokacin da ka ɗago daga ruku'i nan ma za ka ɗaga hannayenka inda liƙiyam minar tashahudil awwal a lokacin da za ka meƙe bayan ka kammala tahiya na farko waɗannan su ne mawazi'u rafi'u ne dai guraben da ake ɗaga hannu a sallah amma wani za a ko sujjada zai ya dago ya zauna an zai koma masa ya yi haka sannan yi sujjada wa ya saka ba wanda ya saka wannan an gane ko shari'a ba ta saka ba gun daga hannu wannan guda hudun ne to shi daga hannu mai hukuncin sa idan ka manta baka daga hannun ba za ka yi sujjada kabli ko ba'di ina tambayar ku kabbara babu ku gane bambancin akwai kabbaran harama akwai daga hannu daga hannu daban kabbara daban shi yasa nan ma ce gunda ake daga hannun gu hudu ne a sallah gu hudu ake kabbara sallah mai raka hudun ka dau takbirar nata guda 36 ne Allahu akbar Allahu akbar sai ka maimaita sau 36 a sallah mai raka hudu amma sai ce gun daga hannu kawai gu hudu ne an fahimci maganar to me hukuncin daga hannu a mai sallah idan duk guhudin nan kamanta baka daga ba ko da gangan baka daga ba me hukuncin sallar ka tana nan mutum zai ba a'a amma malam abdullahi kanu sosai daga hannu nake magana baka bara daga hannu nake magana daga hannu da banka bara da ba yawwa hukuncin daga hannu nake tambaya a wane ne ne eh wannan wanda aka ce yayi kabbara bi daga hannu bayan yayi kabbara yake dagawa daga hannu yayin kabbaran harama shine mai ugu ko ka daga tare da kabbara ko ka ɗaga kafin ka yi kabbarar ka yi haka sannan ka ce allahu akbar ko ka ɗaga allahu akbar ko kuma bayan ka ce a bayan ka ce allahu akbar sannan kuma ka ɗaga daga baya ya halatta e wannan duk bai halatta ba ɗora hannu akan cinye da bubbuga bayan rukui wajen tahiya bai halatta ba kar ku ɗauke ni daga tambayar da nake muku yawa ka san manyan ɗalibai aka suke kuma gane yawa manyan ɗalibai a jami'a kana musu wani abu suna wani abu daban to mu dawo dai ban manta ba mai hukuncin daga hannu a sallah wanda eh sunna a hukuncin wanda bai daga ba nake tambaya ba kuma a sallarsa a da wani dalili ai ba za ka faɗa haka yi da dalili ai me dalilin cewa an ban daga hannu a sallah ba sallah ta lafiya galau musahabi ne haka ne wannan shine a galabiya abinda malamai suka ce kenan jumhurul ulama sun ce daga hannu a sallar musahabi ne ki ko musahabi in baka yi ba wata sujada akan ka ba sujada qabli ba ba'di in dai abu sunansa musahabi a sallah in baka yi babu qabli ba ba'di akan sa an fahimta to wannan shine jawabin jumhurul ulama sun ce daga hannu a sallah ba fa kabbara ba ku ƙara maimaitawa ba kabbara ba daga hannu ko kabbaran harama ne ita ce ta farko inda ka ce Allahu akbar ko baka daga hannu baka da matsala an fahimta ba ko baka daga hannu baka da matsala amma matsalar shine kabbaran harama in ba a yi ta ba to a lokacin sallama ba a fara ta ba ko an je za a yi sallama ka tana baki kabarin harama ba sallar ta rushe sai ka sako ta daga farko an fahimta amma daga hannu shine mai wannan hukuncin dagawan mustahabbi ne ana so domin manzon Allah yayi amma rashin sa da mantuwa ko intentionally to shi ma bashi da wata matsala a sallah ba za ka ce sai kai kai kabli ko ba ni ba liman ya tafi ruku'i mhm e masu ma kuskure ne sallarsa ta yi amma sun yi kuskure shi ma wannan baya baya ba ba a ko kabla a shi man takabbara daya a sallah ita ma babu kabli ko ba a sai uku zuwa sama kamar yadda amma abdullahi so ya hararo da zuke nan abinda ake so ga duk wanda ya zo ya samu liman iya sallah kowaye farko abinda ake so kai kabbara a tsaye shine kai kabbaran harama kenan sannan sai ka je ka samu liman a inda yake a sallah haka ake yi ba a ba a tazarci iya ruku kana zo Allahu akbar a kai magudi kai abin da yan siyasa ba kawo akwatin ka ba an bayyana wannan kai magudi da yawa eh ana yi bayan kai kabbara a tsaye ta harama a duk yanayin liman to in a ruku yake sai ki Allahu akbar tabi ka sami a ruku idan a sujada yake Allahu akbar tabi ka sami a sujada fahimtu wannan shine daidai kuma shine abin da sallar sallaka ta yi ba wata matsala a kanta Allah ya samu dace ina muke da lokaci to saura minti uku kenan walaysa huna mawadhi'un ukra tarfa'u fi hal yadi fi hal yadi yace malace walaysa huna ba wani gu kuma mawadhi'a ukra ba wani gu kuma daban a cikin sallah wanda tarfa fi hal yaddi wanda ake daga hannu a cikin babu shi duk wanda ga ya daga ɗayan biyu ne ko ya manta ko bai sani ba din rawaninsa kuma duk gemunsa tunda malam usman ya fi shi ayi ko ba gaba ne malam usman ya fi shi ne faɗa ba ni na faɗa ma mai tawa ne an gane da ke ku in dai ga mutum ya daga hannu a ba goraben nan guda hudu ba to sai dai kamar ita imamu shafi imamu shafi wata rana ya ga wani mutum ya zo da alkyabba da rawani da sanda da gemu ya ce yau na yi wani bakon ma da miya zo ana wani abu a sallah ya ce a girman kaza ne ba gashi sai gane matsayin sai gane bai san komai addini ba to ɗayan biyu ne in ga mutum ya ɗaga hannu ba a nan ba a a a wannan ai malamai ne masu jalabiyar gabar ai malamai ne ana gane ko? to shine malam usman ya maimaita yace babu wani gu daban bayan gurabe guda hudun nan a cikin sallah wanda ake daga masa hannu babu wa yusalli baqi kama sabaqa sauran abin da ya ragu raka'a ta uku da ta wurin baqi kenan saura raka'a saura raka'a uku ta hudun sai ka sallace su kamar yadda abi gabata farko ta daya ta biyu an baka samfuri to idan ka zo ta uku ta hudu ma kan zakai illa sai dai cewa annahu yaqtasiru fi qira'atihi al-fatiha sai dai raka'a ta uku ta hudu ana takaita karatun fatiha ne ba su ba ba kamar ta farko da ta biyu ba an gane da kyau rawa al-bukhari an abi kattada radiyallahu an anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana yaqra'u fi zuhri fil ulayni bi ummil kitabi wa suratay manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallan azhar a rak'o'i biyun farko sune al-ulayni iya karanta fatiha ita ce umul kitab kuma iya karanta surori kowace raka'a fatiha da sura ko sura gaba daya ko wani yanki a cikin sura din wa fi raka'atayn al-ukhrayni a raka'a biyun karshen azhar bi ummul kitab da fatiha kadai an fahimci wannan hadisi ne iya cikin littafin bukhari hadisin imam abi qatada wa in zada alaiha idan kai kari aka fi zuhuri wal asri a cikin sallan azhar da al-asr mai ma'anar wa in za da alaiha in ka yi ƙari a kanta a kanwa a kan fatiha a wancan rako'i guda biyun ƙarshen azhar da al'asar kenan in ka yi ƙari a kan fatiha ka ɗora wata aya ɗaya ko biyu ko uku a sallan azhar biyun ƙarshe a sallan la'asar hudun biyun ƙarshe a hayanan wani lokacin ba kullum da kullum ba sai ma ne ce fala ba su ba komai akwai wani liman da na bihi sallah an gane ana kammala sallah sai sujjadar ba'adi to duk yin muka yi sujjadar ba'adi da shi to da ya yi shiru sa shi ke iya da wannan yancin ya yi shiru iya da yancin ya yi da shi ya san abin da ya yi amma sai ɗaula su miƙa fofofo sai na tsaya na jejo an zo kuma haka nake so dama zai ce yan uwa wallahi abin da ya sa ne wannan sujuda ba adin a raka'ar karshe ne ta azhar bayan fatiha ne karanta sura nace a wannan bai ci skirinin ba a bai ci skirinin ba bai ci ba nayi ba adini domin na ƙara sura na ƙara wasu ayoyi bayan fatiha an gane da to a wani lokacin manzon Allah haka kawai ma yana yi da niyya ma bayan fatiha ƙarshen azar ko la'asar sai ƙara aya ɗaya ko biyu har ma sahabai su ji abin da ya karanta an bayyanci wannan a hayanan falabas ba wani abu akan wannan lakin ta kuni ƙira'atahu sawa fil ulayaini wa aqsar fil ukrayaini daidai ne karatun su dai a sallah fil ulayaini sawa'an daidai ne fil ulayaini a cikin raka'a biyun farko fatiha da sura wa aqsara fi ukrayni kuma ya takaita karatun sura kadai ba fati a cikin rakoi biyu karshen azhar al-asr isha'i daidai ne ko ya ƙara surar aya ɗaya biyu ko ya takaita akan fatiyar kawai duk daidai ne ine sawa haka malamu sun yi ba da wannan fatawar sawa a daidai ne an fahimta gun kwana nake nema fa a to shikenan me neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki tunda an zo tunda kun ce an zo an zo shikenan yawa za mu tsaya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe mana ya ƴan uwa mas'alar sallah ba ta karewa ina tausayin musulmi mai san addini amma wanda baya kula da karatun sallah ina tausaya masa domin Allah ba zai karɓi uzurin jahilci ga agunka a gobe alƙiyama ba ba zai karɓa ba Allah ba shi karɓar uzurin jahilci a ibada an gane da kyau duk uzurinka duk kacaniyarka duk commitment naka to sallah dai ka bata lokacin koya an gane da kyau ko yawa ku gane cewa ita ibada ana yin ta da ilimi ta fi daɗi ma duk abin da ka yana da confidence naka na yinsa ba za ka zama to kamar ra'aitan nasu ba ba za ka zama imma'a ba duk abin da ga mutane suna yi ga aikata a inda kana da ilimin ga abin da ya dace za ka yi saboda ka ina kira gare ni ga yan uwa na musulmai mu tashi mu dage wajen neman ilimin addini musamman ilimin sallah domin ita ce farkon abin da za a yi tambaya akan ta gobe alkiyama Allah ta'ala ya mana albarka ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya muna ƙara roƙon Allah ta'ala ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya wannan ƙasa ta mu Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi a gare mu Allah ka yi gacin al'amuran mu ya Allah marasa lafiyar mu a gida ko asibiti muna roƙon Allah ta'ala ya ba su lafiya mu kuma da muke murgina a bayan ƙasa Allah ya ƙara mana lafiya da imani Allah ka daɗe mu da lafiya Allah ka daɗe mu da imani muna ƙara roƙon Allah ya ba mu da mana mai albarka guraben da ake samun cin ruwa da hasarori wasu kasashen kamar pakistan da sauran wasu bangarori a nigeria to muna addu'ar allah ta'ala ya kai dauki a guraben wanda abin ya fi karfin su allah kai dauki inda abin bai je ba kuma allah ta'ala ya takaita shaka allah ta'ala so kuma ya mayar musu da alkhairi waɗanda aka rasa kuma allah ta'ala ya gafarta musu allah ta'ala muna roƙon ka haɗa mu da alkhairin duniya da lahira allah ka raba mu da shirin duniya da lahira allah ka sa wannan karatu ya amfane mu a duniya da lahira Allah ta'ala ka sa zama sanadiyar hutunmu da samun alkhairi a gobe alkiyama na'am waye mai tambaya na waje na wani to a to zan takaita su da kai na yi da bismillah fara ba wanda ya bai ba sani ba ne kawai sai ya ƙetare duka ayoyin nan da ya kasa tunowa sai ji wurin shaki biyu can gaba kawai sai ci ɗora karatu iya da yanci karatu ya karatu sai ba iya da yanci daidai ya yi faƙara umata ya tsara miyar ƙura'an daidai ne ko da niyya ko talawa ta riƙe shi wannan daidai ya yi ba abin da ya matsala san daidai ya yi yawwa ba shi da wata matsala daidai ne wannan in ƙura'ani ya riƙe kai ka haura wani gunga ci gaba na mu je mana kuna bin wani sallah mhm Mm. har a idar da sallar kowace gaba yana yi to ga gaggade abinda karatu ya tabbatar ko ne kuka banci ba daidai ba a shi ne banci ba daidai ba daidai a masa addu'a in girman kai ne Allah ya sauko da shi kuma ku bi shi ta hanyar da ya kamata ya gane amma ba kowace gaba ke daga hannu a sallah ba kowace bace wannan guda guda hudun su ne wanda hadisi ya tabbatar ake daga hannu a kansu na'am wa alaikum salam Allah cikin karatun duniya da ake wajen assalamu
mm alaikum akwai eh, bayani da ake wai ana iya substitute din wannan kalmar ya zama kamar assalamu alaikum eh akwai magabata da suka ce assalamu alayka ayyuhan nabi da assalamu alan nabi sahabbai lokacin da suna tare da manzon Allah bai wafati ba to a lokacin assalamu alayka ayyuhan nabi suke bada amma wa an so daga cikin sahabbai bayan manzon Allah ya koma ga Allah ya so ce assalamu alan nabi wannan haka daidai ne in ka ce assalamu alan nabi akwai maganganun sahabbai aka akwai dalilai in kuma ka dora assalamu alayka ayyuhan nabi shi ma ba wanda ya hana wannan amma wancan din malamai sun ce yafi dacewa assalamu alan nabi din yafi dacewa sosai kuwa e wani tun da manzan Allah yi sosai kuwa Eh. Sa- sallan azahar Mm. a sosai kuwa mutum ne iya bin liman a sallan azhar na ce alal kalli karanta fatiha to idan ya karanta fatiha har liman bai ruku'i ba zai karanta sura mana sosai Mm. haka haka e shi ne magana ta jamhuriyar ulama ita ce magana ta mafiya yawan malamai duk mutumin da yake bin liman to karatun liman shi ne nasa ba zai wani karatun ba amma akwai masu fahimta cewa duk da haka za a karanta fati amma fahimta su ba ta da ƙarfi fahimtar sahabai mafi yawa da sauran malamai sun ce inda ka samu liman karatunsu a bayyana shi ne karatunka fahimta yawa na can kusan ƙarshe wa alaikum salam wani ka bihi sallah kuke sallah da shi to ban gane ba idan ya zo ya samu liman ya yi raka'an farko haka ne ya samu liman a raka'a ta biyu kenan bayan liman ya yi raka'a ɗaya bayana haka ke so waje idan ya zo ya bi liman a raka'a ta biyu yake liman shi kuma iya raka'a ta farko sai ya hanzari ya kawo waccan da ɗayan da aka yi bayana kaga wannan bai bi liman bai zalla shi kare ba haka yake bai bi liman ba bai zalla shi kare ba haka yake wannan sallarsa ba ta yi ba ya sake da yawa ka fahimta yawa bai halatta a yi haka ba abinda ake ramawa bayan liman ya yi baka na a gaba ake ramawa sai liman ya yi sallame ka ya yi sallama eh wannan ba abin mamaki ba ne iya faruwa idan kun je kasuwanni haka musamman kasuwannin ƙauye duk sun haka irin na faruwa an gane da kyau wannan bai halatta ba in iya da tun da ka san shi misali ka yi ƙoƙarin fahimtar da shi ba haka ake yi ba in Allah ya sa ya fahimta kai maka ya jihadi Allah ta'ala ya fahimtar da mu na ƙarshe na'am ana yi nafila ana mata kabli ko ba'adi ana yi ita ma nafila sallah ce in ka samu rafkanuwa za ka yi mata kabli ko ba'adi shine daidai to mm baka wanke shi baka manta ka sa mm e in dai ba wani abu ne ya bayyana a jikin wandan nan najasa ko wani abu na kazanta in dai ba a ganki zahiri ba sallaka ta yi ba ta da wani wada wannan shi ne insha Allah amma wani abu zahiri ya bayyana akan ta shi ne da wani to da za mu rufe haka ne a'a ban gane ba bai bayani ba kenan yayi ba'adin eh to ai in yayi ba'adin dama za ku bi shi mana to ai dama ka'idar bin liman duk abin da ya zaka yayi ba sai ya ce jama'a akwai ba da nan ba ba ai ba sai ya wannan bayanin ba ai. eh sai da aka yi sallama dama ba da haka take yi ita ba'adi sai an yi sallama eh da aka yi sallama sai a gali man yayi ba'adi ya koma ya kabbara guda biyu to haka ne mamu za su bi shi eh har wanda zai cika sallar ma eh wannan kaida ce to in har liman ya ga akwai matsalar rashin fahimta zai musu bayani zai musu bayani kwarai da gaske in dai akwai matsalar rashin fahimta zai musu bayani sai ce to jama'a ba a ta kama mu ba zan yi yanzu ga wanda muka yi sallama da su amma waɗanda ake bin su ya sun gama ya su ba daga baya iya da kyau ya musu wannan bayanin a fahimta iya da kyau ya musu wannan bayanin sosai inda har ba a gane ba zai bayani ya sha Allah na ƙarshe mala na kaɗa gano kuma na gaji ma wallahi wajen addu'a haka haka e a sujjada akwai zaka iya yi zaka iya kama sunayen Allah ka kamba mashi da su ka yi wa manzan Allah salati duk a cikin sujjada sannan kuma ka yi addu'a cikin duk ya halatta ya halatta ya halatta Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh